أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha hudu da watan juma'a al'akira shekara ta 1447 hijiriya zan mu ci gaba da karatun littafinmu na risala cikin fikihun malikiya na al'imam ibn abi zai da alƙairawani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na nawa ne na 20 da wani abu ne balle ga adadin shi ba muna cikin babin fil wasaya wal mudabbar wal mukatabi babu cikin wasaya wasiya duka wannan gabaki ɗaya kamar yadda ke faɗa na maimaitawa karanta su wannan littattafai babban makasudi na shine yadda zan mu kai muktasar na Imam Khalil rahimahullahu ta'ala mujallar kin shi na biyu na kare shi an aika shi dabba a ma cikin satin nan ina ga zai zai iso insha Allah ta'ala na nuska ta farko na nawa ne 20 20 daidai aha to na 20 ne kenan yau zan mu tashi a cikin babun fil wasaya wal madabar wal mukatab baban da ke bayani cikin wasiya da mudabbar da mukatab a satin da ya gabata kamar yadda na faɗa karatu ne wanda a gulguje muka zo aka yi shi akwai inda na tuntuban harshe wani ya faɗakar da ni cewa inda muka karanta cewa wanda aka ɗaura mahonsa ne ni ko wanda aka ba wanda aka ba ma ta da biri aka ce kai ɗa ne in na mutu mun yi faɗi cewa bai da damar ya sa shi hidima madadin babu madadin zai yana da damar sa shi hidima ne yana da damar sa shi hidima ma'ana ya sa shi aiki ya sa shi duk wani abin da ya ga dama ba wai bai da dama madadin a gaugauce kawai muka ce bai da damar sa shi zan mu tashi inda yake cewa kullu za tu rahimin duk wata ma'abuciyar mai ma'ayuha fa walidu ha bi manzilati ha ɗanta a matsayinta yake mun mukatabatin na ɗaurin hansa au mudabbara ko wanda aka ce in an mutu ta zama ɗiya au mutaka ko wanda aka yanta ta ila ajalin zuwa ga ajali duk wanda ka ce ma ki kawo jika kaza ki zama ɗiya ko kuma in na mutu ke diya ce to dan da take ta aihuwa jinjiri tana tare da shi matsayin ta yake tare da ita yake ba za a raba su ba baka ce ba ai banda da in ila ajal muhsin da ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya raba tsakanin uwa da diya ta Allah raba shi da abin da yake so gobe kiyama wajen baiwa ce ko sai da ta zaka yi tana tare da da haramun ne ka raba ta da dan wanda bai rabu da ita ba ya ce au marhuna ko kuma wadda ta kasance an bada ta a matsayin jingina bai waka ce ka bada jingina to dole ha wannan dan jingirin wa waladu ummul walad min gairu sayyidi yace da na ummul walada wanda ba na wajen shugaban ba yace bi manzilati ha shi ma a matsayin ta yake ka aiwa ummu ummul walada ita ce bai waka wadda ka aihwa baiwa in kana da ita kana da dama kusantar ta kamar yadda kana da dama su ba adadi kai baiwa ɗari ma to wannan baiwa matukar ta aihu kana kusanta ta in ta aihu sai dai da sharaɗi guda in kuma biyu ce da wa da kanwa ko wajen mulki kana taɓa ɗaya kuma ɗaya ta haramta in kana taɓa su duka biyu to sai a tawakkufinka a tsaida ka a ce to zaɓi ɗaya kakka ci gaba da taɓa su matukar ka taɓa guda daga cikin siyaya ce da kanwa irin na arme ne ba za a barka ka ci gaba da taɓa su ba tare to wannan idan ya aihuwar da ita ta samu ciki ta aihu ta zama ummul walada ta zama ba zancen ya saida ta ba zancen ya abin gaginta ya yi duk wani tasarrufi ta zama kawai kamar ma'aihiya ce ya ce wa malul abdulahu ta wannan ɗanta ma ɗan da ta zo da shi wanda ba ma naka ba ba ma naka ba shi ma matsayin ta yake tare za a saida su ka a raba ka ai kaza ya ce wa malul abdulahu dukiyar bawa tashi ce illa an yi ta zai usayu sai in shugaban ya kwace idan shugaban ya kwace wannan kuma shi yana da iko da bawan da dukiyar duka ta mai gidanci ya ce fa in a ta kahu idan ya yanta shi auka ta bahu ko kuma ya daura mashi hansa cewa kawo kaza ka zama da wala mistasin malahu bai togace dukiyar shi bai ce ba banda dukiyarka fa laysa lahu an yanta yasahu bayya da dama ya kwace dukiyar bayya da dama ya kwace dukiyar in ya saida shi cewa na saida maka bawa an yi ciniki an yi komi ban ce ba banda dukiyar to dukiyar shi da tashi ta karan kanshi shi bawa bana amshe ta ba saboda wannan keta ce kenan zaka rubu da shi kake ma maka kwace komi na hannun shi yace walaysa lahu wa dau makatabatu bayyana damar ya tasadi da wanda ya daura mahansa bai wanda ya daura mahansa ce yake kawo jika miliyan guda ki zama diya to wannan ba zai taba ta ba ba zai sadu da ita ba ya ce ma hadasa limkatan me yasa saboda yana neman kuma ya maida ta gwanjo bayan ya riga ya ya daura mata hansar cewa kenan ya barta ta tahi ta tahi ta koma diya da matsayi da mutuncinta ya ce ma hadasa lil mukatabi duk abin da ya faru da wanda aka daura ma hansa wal mukataba da macen da aka daura hansa baiwa min waladin nada ya ce dakhala ma'ahuma fil kitaba tare da su zai shiga cikin daura hansa tare da su zai shiga cikin daurin hansa ya ce wa ataka bi itiki ma za a yanta su da in an yanta shi wa tajuzu kitabatu jama'at ya halitta daura hansa ga jama'a a ce ku dukkan kuɗi bayan wannan guda goma na yanta ku wala ya tiƙuna ba za a ‘yanta su ba illa bi a da'ir jami'i sai dukkansu kowa ya bada su guda goma ka haɗa su kai jimilla ka ce ku ka miliyan ɗari in ‘yanta ku kowa ya zama ɗa to wannan in tsakanin su suka wani ka ka kaza wani ka ka kaza daidai gwargwadon ƙarin tsakanin su wannan to ba za a ‘yanta su ba sai sun kawo daidai wannan abin da ka aza musu su zama ɗiyan su duka walaysa lim katabu itqun wanda aka ɗaura ma hansa babu ‘yanci tare da shi wala islafa malihi ma'ana shi wanda aka ɗaura mahonsa shi ma a ce bawa ne kuma shi ba yana da bawa yana da ƙaddara tunda a matsayin shi na bawa yana zuwa ya yi dakon shi ya nemi kuɗi ya yi sana'ar shi to shi ma in ya yi kuɗi da dama sai ya sayi wani bawan shi ma ƙaddara ce a gare shi in bawa ne shi ma yana da bawan shi to in an ɗaura mishi hansa ba ya sai da wancan bawan nashi ba saboda shi da yake da nauyin ana fama ya sama 'yanci ina ga ta sai da wancan bawan nan shi harkokin shi da kuɗin ya ce wala itilafa malihi ba zai hallaka dukiyar shi ba hatta ya atika har sai an yi ayan tashi wanda aka ma wannan ba zai hallaka dukiyar shi ba sai ayan tashi duka wannan sai na cali tashawufu shar'i ila al-itiki saboda shari'a tana so a samu yancin ba a tsaya cikin bauta ba shi yasa ma musulmi aka hana ya auri bayu matukar yana da ikon auren auren budurwa an bai wuce ba diya nake so me yasa saboda diyan shi zai aiho su koma bayu dan duk wanda ka je ka ayi armi diyan shi kai a matsayin ka da kana matsayin ka na da ba bawa ba ka je ka armi baiwa wani to in ka aihi duk diyan nashi ne fa kamar shanu kana aihuwa sun warware su zai ya kama kai kasuwa to kenan kaga babu zance shi yasa shari'a ta ga da kai dauki wannan kaskancin gwada ka hakura Allah ya hore maka ka armi diya yal uwarka wanda zai zama na wani ne zai karka ma kasuwa shi kasuwa ce kake mashi kai a matsayin matarka yace wala ya tazawwaju ba zai yi aure ba wala yusafiru safar al-ba'ir ba zai yi bulaguro dogo ba bigayar izini sayyidi ba tare da izinin shugaban shi ba saboda wannan daurin hansar yace wa iza mata wala huwa waladun idan ya mutu yana da da kama makamu sai tashi a matsayin shi ya ci gaba da wannan aikin nashi ya kawo abin da ya saura na baban shi saboda shi ma dan ai bawan ne yace wa adda bi mali ma baki alaihi halan yace ya bada abin da ya saura na dukiya da take kan baban shi anan kai tsaye shine halan anan take ba ta jicira ba wa warisa mamma ahu min waladihi sai ya gaje shi da wanda ke tare da shi na diyan ma baki abin da ya saura ya ce wa illa mai kun filmalu wafa'un idan dukiyar ba ta kai cika ba ba za ta cika ta biya wannan abun ba da ya yi saura fa inna wala da huto ɗiyan shi ya sa'auna fihi za su yi aiki a kan kawo sauran kuɗin wannan wai aduna nujuman za su bada ta ciri ciri yanki yanki nujuman shi ne fartaran shi a rika bada duk wata su bada kaza ko duk wata biyu ko duk kaza guda ya ce in kanu kibaran idan manyan ɗiya ne kenan za su ɗau madadin shi su kawo abin da ya saura na babansu ya ce wa in kanu sigaran idan kuma sun kasance yara ne ƙanana walaisa filma da ƙadurin nujuma a cikin dukiyar babu gwargwadon da za a ciccira a biya ila bulugihi musa'ai har zuwa su kai su isa aiki raƙo dukkan su zai su zama ɗibayu wa illa mai kullahu waladun ma'ahu fi kitabatihi in bayyana da a cikin ɗaurin hansar da aka mishi bayan ya mutum warisahu sayyiduhu mai gidan shi shi zai gaje shi shi zai gaje shi kenan abin da ya bari na dukiya mai gidan zai gaje shi yace mana aula da amatan duk wanda ya aifar da baiwa falahu an yastamta aminha yana da dama ya abin ne ya ji dadi da ita fi hayatihi cikin rayuwar shi wa tu'taqu min ra's malihi ba'da mamatihi za a yanta ta daga uwar dukiyar shi in ya mutu kenan in ya aihwar da ita to kuma yana mutuwa ita za a fara 'yantawa a kan uwar dukiyar ma'ana ita ce za a gabatar inda wasu masu bin shi bashi ita tana gaba da ita za a fara inda wata wasiya dai ita za a fara da ita ma'ana ita ce dai mubadda an biha da ita za a fara me yasa saboda ya samu aihuwa da ita ya ce wala yajuzu bai'uha bi halitta saida ta ba magada ba sun ce su sai da wannan ummu walada ba su a kawo kuɗin wala lahu alaiha khidmatun ba zai hidimantar da ita bai rika sa ta wuta duka wannan ga albarkacin samun da ita ta zama tana kaman ma da diya saboda aihuwa da ta yi da shi albarka aihuwa kaga ta jayo mata wannan alheri yace wala gallatan babu wata cin riba ta da zai wala hu zalika fi walidihamin gairi yana da wannan damar a cikin ɗanta wanda ba shi ya aihuwa ba wa huwa bi manzilati ummihi fil itqi shi dan yana matsayin ma'aihiyar shi wajen yantawa in an yanta shi yu'taqu bi itqiha a yanta shi in an yanta ta yace wa kullu ma asqadatuhu mimma yu'lamu annahu waladun duk abin da ta yaddo daga ma'aihuwarta wanda aka san cewa ɗa ne ko bari ne ta yi yace fahiya ummu waladin kawai ta zama ummu walada daga ta aihi ko ba da ran shi ba ta aihu matsayin ummu walada take yace wala yanfa'u al-azalu idza ankara waladaha yin azalo ba zai amfanar da shi ba idan ya yi inkarin ɗanta wa a ƙarrabin waɗe ya tabbatar da ya sare da ita azalo shi ne yana saduwa da ita lokacin da mani ya kusa hutawa ya hudda gaban shi sai ya huta a waje to wannan azalan ba ya ce ba in ya ganta da ɗa ko mata shi ma haka ne ba ya ce ba ni da azalo nike ya aka kika ɗauki ciki zaman da kadara ce ta Allah azalan ka bai hanawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa ma bai hana su ba saboda ya ce Allah bai hana wannan azalan bai hana shi halitta abin da ya ga daman halitta wanda a cikin lokacin da ake saduwa ɗan ɗigo ne kaɗan ake bukata ɗan kaɗan wanda ido ma bai ganin shi za a halicci ɗan da shi kenan ba zancen ka ce kai kana azalo ba zancen ka ce ta zo da ɗa kenan matuƙar dai yana saduwa da baiwar shi in ta aihu ko ta yi bari kawai ta zama ummu walada ba ruwan a ce ai ya ce azalo nike ma ba ɗana ba ne fa inni da istibara'an idan yayi da awa cewa istibara'i ma'aihwata ta kubuta lam ya taba da hu bai sadu da ita bayan wannan lam ya haƙi bihi to wannan ba za a ga cewa dan nashi bane idan ya tabbatar da cewa ni bayan tsarkinta bayan jininta da ta yi ta tsarkaka ban sadu da ita ba kuma ga ta da ciki to wannan ba za a rataya mishi shi ba yace ma ja bihi min waladin wala juz id kuman a haqa dainu bi malihi yace duk wanda dukiya ta kewa bashi ya kewaye dukiyar shi bai halitta ba ‘yantawa shi in yana da bayu kada ya ‘yanta don haka ta faru a zamanin annabi sallallahu wani ya ‘yanta shi ba ma bashi bane annabi ya mai kana da wata dukiya ban da su ya ce a'a to annabi ya kasa su uku ya ‘yantar da rabi ya bar ya bar daya ya bar kashi biyu ya ce wa man a'ataka ba'adu abdihi duk wanda ya ‘yanta wani bangare na bawan shi istatamma alaihi sai a cika mishi shi ya ce na ‘yanta rabinka to a yi ƙoƙarin a samu ya cika ‘yanta shi dan alheri ne ya fara kada ya fasa wa in kana li ghairihi ma ahu fihi sharika idan wani yana da tarayya da shi cikin wannan bawa yace kaumun wasu mutane yace kai ma alaihi nasibu sharikihi sai a kimanta mishi raban abokin shi yau mai kamu alaihi a ranar da za a tsaida shi a yau da aka yace ya yanta shi ya yanta rabin shi ya yanta muna da tarayyar bawa kai ka kawo shi ka ɗari biyar ni na ka ɗari biyar na ‘yanta mun sayi bawa muna tarayya shi to ni na ce na ‘yanta nawa to ni da na ‘yanta nawa sai a ce to wancan ma ba shi kuɗin shi sai ka ‘yanta shi gaba ɗaya kenan madadin ya zama na rabin shi ne bawa rabin shi ɗa sai ka biya abokin naka a ‘yanta shi amma kimar da za a ma bawa ranar da ka ‘yanta kin yau mai kamu alaihi ya ce wa a taƙa ‘yanta shi fa illam yuyar da humalun idan bayya da dukiya shi wanda ya ‘yanta kin bayya da kuɗin da zai hudda wancan abokin tarayya ya ce baƙi samu shariki raƙiƙa rabon wannan abokin sai ya zama a matsayin bawa kenan sai ya zama rabin shi ɗa rabin shi bawa amma masala bi abdihi musalatan bayyana duk wanda ya ma bawan shi mummunan rauni wani hau e kadu min kada jahira hatin kamar cire mishi wata gaba ya cire mishi hannu ko kunne ko makamancin wannan wani hauyi da makamancin shi ata karai sai a yanta mishi shi a yanta shi yayin duk wanda ya kasance ya abin nan to sai a yanta shi wa man malaka abwaihi duk wanda ya mallaki ma'aihon shi aw ahadun min waladihi ko wani daga cikin diyan shi aw waladu waladihi ko diyan diyan shi aw waladu banatihi ko diyan diyar shi aw jaddahu ko kakan shi aw jaddatu ko kakashi mace aw akahu li ummin ko kuma dan uwan shi na wanda uwa ɗaya kadai ce aw li abin ko li abi aw lahuma ko shakiki ne uwa da uba jami'an dukansu wannan ataka alaihi za a yanta mushi su da yaƙi da ya so shari'a za ta yanta su ko bayyana kuɗi sai su a ce ma'aihinka ne ka je sayo bawa kasuwa shine ka sayo kana sai ka taho gida shine to yanta shi ake kai mujarradin ka ba da kuɗi kawai ya zama da da kaki da kasu haka nan ita dan uwa duk wani dai wanda yake zara himin ma'abucin kusanci da yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko yan uba ko yan uwa ko kaka kamar yadda ya zano su kana mallaka su wannan ba su zama bauta karkashin ka yan tasu ake da ka kirka su ko baka da dukiya sai su hakanan shari'a don saboda mi saboda ana son ya kasance mu'amala ta yan uwantaka kamar wannan a ce shine kaninka uwa ɗaya uba ɗaya ka sayo shi a matsayin bawa kana bautar da shi kuma shine dukiyar ka kaskancin dai da ke bisa kan bawa kana aza mishi ko ma'aihi ko makamancin wannan bai halitta ba khalil Allah mashi rahama cikin baban armi ya kawo duka irin wannan masailkin da dama da aka abin nan bawa ne mace masalan tana arme da bawa ne da baiwa tana arme da shi sai aka ce an bata shi ana bata arme ya warware tunda mijinta ne ta mallaka tana mallaka shi armiya warware ta zama ba matar shi ba dan ba zai yi ba mijinta kuma ya zama bawanta yace wa man ata yace ataka alaihi wa man ataka hamilan duk wanda ya yanta mai ciki kana janinu ha hurra ma hato dan da ke cikin ta jinjirin da ke cikin ta shi ma da ne tare da ita wala yutaku fi riqabil wajiba ba za a yanta ba cikin yantawa bayi da ake so a yanta na wajibi kamar wanda ya yi abin nan ya karya azumi aka ce yanta bayu da makamantan wannan na kafara to wannan bawan da zai yanta ba za a yanta man fihi ma'anan min itiqin bi tadbirin aw kitaba ba za a yanta bawan da ya kasance akwai ma'ana ta yanci ba tare da shi ta tadbiri ne bawan da an ci mai gidan shi ya ce in na mutu kai da ne to uban gidan nan in wannan ya kama shi kafara ta kama shi ba ya yanta wannan bawan ba dan shi yana kusa da zama dan dama aw kitaba ko kuma an daura mishi wansa shi ma bayyayi aw gairihi ma ko ma waninsu wala a'a ma ba za a yanta makaho ba saboda sai cikakken bawa ake so ba a kawo muni ba ko wanda yake yana da musula ba wala a ɗau da ko mai yankakken hannu wa shi bihu da makamancin shi bawa kawai sak ake so lahiyayi ya ce wa malla wala man wala man ala gairil islami ko kuma bawan da ba musulmi ba ne ba cikin musulunci yake ba shi ma a cikin riƙabul wajiba ba a yanta shi wala juzu itqu sabi yantawa ta yaro bata halitta ba walal muwalla alaihi ko kuma wanda ake jibin lamarin shi da yaro ne karami bai wuce shekara biyar shidda bakwai takwas ba bai balaga ba yake da bawa to bai ya ce ya yanta bawan shi ba ko kuma wanda muwalla alaihi shi ma ɗauke da lamarin shi ake kama ko mahaukaci ko wanda hankalin shi ba mumayyiz bane to wannan shi ma yana da bawa cikin dukiyar ba zai yanta shi ko ya yanta bai yanta ba liman ataka ga wanda ya yanta yace walwala liman ataka walici yana tabbata ga wanda ya yanta wala juzu bai uhu bai halitta bai sai da shi ba shi walicin ma'ana in ka yanta bawa abinda ake ce ma walici in ka yanta bawa ko ka ba da kuɗi aka yanta shi to walicin shi yana kalkashin ka kamar ka zama wani ma'aihin shi in ka iya tashi arme kai ne gaba shi kai zaka mishi alwalanci kai zaka mishi kaza kuma ko wani abu ya faru bayya da kowa in ya mutu bayya da wani magaji kai a matsayin magarin shi kake kai wannan da ka yanta shi ko sayen shi kai to wannan walicin wanda ya yanta shi yake da wannan yancin kuma yace bai halitta ba sai da shi ka ce walicin ka sai da ma wani na saboda shi ba bauta ba ce walahi batu ko kuma ba da shi bai halitta ka ba wani ba yace wa man ataka abdan min rajulin wanda ya yanta bawa daga wani mutum bawa ne na wani kai ka ba da kuɗi ka yanta fal wala'ur lil rajul to walicin yana na wannan mutumin kamar yadda hadisa ta tabbata hadisin Aisha har da annabi da wannan mutane har da annabi yake cewa ma balu aqwamu yashtadun shurud laysa fi kitabillah yace hai a ƙarshe da yace innamal wala'u liman a'taka yace wala yakunu wala'u liman aslama ala yadayhi wa huwa lil muslimi yace bai halitta ba walici bai kasancewa ga wanda ya musulunta akan hannun shi ala yadayhi wa huwa lil muslimina shi na musulmai ne wa wala'u man a'taqatul mar'a walicin wanda mace ta yanta shi laha ita ma nata ne ko ita ta yanta bawa walicin ta ne in wajen arme ne da ke batta yi batta jibincin arme ta alwalanci sai ta ta take da yancin ta ayyana wanda zai mishi wannan wakilci in mace ce kuma alwalanci yace wala uman ya jurru min waladin aw abdin a taqahu da yace walicin wanda zai jayo na da ko bawa wanda ya yanta yace duka nata ne wala tarusu ma a taqa gairu hamin abin ba zata gaji wanda waninta ya yanta ba na ma'aihi ko da ko zaujin ko miji aw gairihi ko kuma waninta kenan ba za ta gaje shi wannan walicin ba wa mirasu sa'iba li jama'atul muslimina gado na abin nan wadda take kamamma baiwa kamamma na jama'an musulmi ne wadda ba a riga aka raba ba samun ta aka yi ba baiwa bace baiwa ce kawai ta kalkashi wallazi lahu sayyiduhu anta sa'iba aw sayyabtuka qasida bi zalikal itqu ya faɗa mishi bawan shi yace anti sa'iba to wannan in ya mutu walicin shi na jama'an musulmi ne ko in ya tashi armi yace walau la ulil aqad min asbatil mayyiti walici na mafi kusa ne daga cikin asuban mamaci minti nawa muka samu yace walici na mafi kusanci ne daga cikin asuban mamaci al'awwal na farko fa in taraka ibnaini idan ya bar diya biyu fa warisa suka gaje shi suka gaji wala a walicin maula da abihi ma wani ‘yantaccen bawa na babansu sun mata ahadu ma sannan ɗayan su ya mutu wata raka ibnaini ya bar ɗiya biyu mun gane masa ko babansu ne ya mutu ya bara musu walicin wani bawa da ya ‘yanta su za su gaji walicin bawa to wannan walicin kuma shi ɗayan abokin ɗan uwan wanda yayan shi ne ko ƙanin shi sai ya mutu shi ma kuma ya bar ɗiya biyu kenan yanzu ya bar da shi da yayan shi da ɗiyan shi guda biyu maza ya ce raja alwalawa ila akhihi duna banihi to wannan ɗan walicin ya koma zuwa ga ma'ai ɗan uwan shi ban da ɗiyan shi ba zai gaji ba za su gaji walicin baban su ba wa in ma saboda ba dukiya ba ce wa in ma tawahidun idan ɗaya ya mutu wa taraka waladan ya bar ɗaya wa mata akuhu ɗan uwan shi ya mutu wa taraka waladaini shi kuma ya bar ɗiya biyu falwala'u baina asalasin salasin walicin za a raba su tsakanin guda uku nan a raba shi kashi uku shine a salasan kenan shi wancan dan uwan da ya mutu ya bar ɗaya wancan dan uwan da ya mutu ya bar ɗaya biyu kenan su uku ne to walicin da uwayensu suka bara musu gado za a raba shi kashi kashi uku duka wanda ake saboda tana wani juyi abin ya koma ya zama na dukiya in ya koma ya zama dukiya ba wannan da aka bari ya zama na wani babban mai hali ne ya mutu to babu bai da magaji in bai da magaji su zasu gaje shi kuma sai ga irin raban da za a yi shine ɗaya a raba dukiyar kashi uku kowane ya ɗauki ɗaya ina ganin zan mu takaita ba da dauga miki abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara 28 yawwa dama na ce na 20 kama an yi baya sosai sati ya mu tashi sabon babu baban fi shafa'ati wal hibati was sarqa wal hubus war rahan dan zan mu takaita insha Allah ta'ala Mm-hmm.